الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم barkanmu da sake haduwa a darasinmu na ilimin balaga ko daura da muke gabatarwa ta ilimin balaga a nan garin da magaram a jamhuriyar nijar wannan shine rana ta uku litinin kenan da muka fara wannan karatu kuma shine darasinmu na bakwai kenan ajiya a cikin littafin al-dalalatul wadiha wanda shine muke dauka ka'idodin sa galibi mu dan hada da wadansu misalai wani lokaci ka'idodin ne muke bi amma wani lokacin muna dauko misalan da suka kawo in muga akwai bukatar haka sannan idan muka kare muna karawa wajen nuna alaƙar ilimin balaga da alƙur'ani da suna ta manzo sallallahu alaihi wasallam da littafin al'itqan fi ulumin qur'an inda suka yi bayani kan kaza sannan inda imamu suyuti ya kawo wannan bayanin sai mu haɗa in kuma akwai ƙarin bayanin wani lokaci game da wasu matsaloli in buƙata ta kama a yi haka to muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wataala ya sa mu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wataala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya a safha ta ɗari da ashirin da biyar a cikin littafin albalaghatul wadiha a ƙa'ida ta ashirin da shida ƙa'ida ta ashirin da shida haka suka ce alkinayatu lafzun ita kinaya lafazi ce ba dole ba sai lafazi wani lokaci suna nufin jumla utlika wanda an yi amfani da wannan lafazin ko wannan jumlar wa da bihi lazimu ma'anahu amma lazimin ma'anarsa in an ce lazimi shine abin da bai yiwuwa sai da wani jiya na bada misali da cewa in aka ce mutum yana dariya to laziminsa shine yana da rake don mutumin da ya mutu ba zai yi dariya ba ma'a jawazin idanun zalikar ma'ana kuma yana yiwuwa ma'anan waccan ta asirin ana nufin ta yanzu idan muka ce wancan gidan shi akwai toka mai yawa toka ko haɓu eh tabbas akwai toka mai yawa kuma yana nuna an yi abinci mai yawa kina ita kinaya ba ta hana ma'ana ta asali amma dai ba ita ake nufi ba تنقسم الكناية باعتبار المكني عنه ثلاثة أقسام إذا كناية إن أنهن كالتابة اعتبار إن أنهن كالتابة شيء أبن دا أكاوي شيء المكني عنه تتاك سجدا أكو فإن المكني عنه قد يكون صفة ينايوا صفة ينظر المكوي إنشي mutumin can yana da karamci an gane ko kawai sai in ce kathirun ramad gidan shi akwai toka mai yawa amma siffarsa ta yawan karamci da yin abinci ga baki shine da koyi kagar da siffa ce wa kan ya kunu mausufan yana yi wa a'a mausufi ne ba siffa ba je mun kawo misalin mausuf mun kawo siffa yanzu kaga mai yawan kyauta karimun ai siffa ce amma wanda yake yawan kyautar shi ne aka shafe sunansa to amma ana iya yin kinaya daga gare shi sai a faɗi wani abu amma shi ake nufi kidan kinayatun an shakhsin bi ainihi misali yanzu ɗaya daga cikin shu'ara yake sifanta ɗaya daga cikin jikokin manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alihi wasallam ana kiran shi farasdak duk da ke wannan kasida tashi ‘yan shi'a suna ɗauke ta saboda akwai inda yake faɗin abubuwan da suke gyara su sannan kuma can ƙarshe ta akwai inda yake da waɗansu abu ya waɗanda suna ɗauke da tawassuli wanda shari'a ta hana wanda ya nuna ana tawassuli da ahalin bait to ina nufin ana tawassuli da sunayensu a amma ana tawassuli da addu'arsu kaga wanda bai fahimta ba sai ce ai ga sunan kuma farasta qadibi ne ba malami ne ba to amma cikin qasidar yake cewa zainul abidin ɗaya ne daga cikin waɗanda suka zo cikin usra ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace idza ra'aytu quraishun qala qailuha ila makarim hadha yantahi al-karam quraishawa an sun cikin larabawa su ne gaba to in ƙuraishawa suka gan shi ƙala ƙa'iluha mai faɗar ƙuraishawa zai ci ila makari mai haza yanta hilkaram zuwa ga darajar gidan wannan da nan ne daraja ta kai ƙarshe ta kaga kiraya ce an zatar rasuli sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa qad yakunu nisba kuma tana yiwa nisba ce aka ɓoyi in an ce nisba nan kamar fi'ili an gane ko kama a danganta wani abu zuwa ga wani abu in ni ce muhammadun jalisun na sabtul julusa ila muhammad in ni ce jalasa muhammad na sabtul julusa ila muhammad don mu gani to wannan shi ne kun ga wahilla lakum lailatul siyami arrafafu ila nisa'ikum kaga arrafafu ila nisa'ikum kinayatun anil fi'l wa huwa al-jima' in muka duba a cikin wani littafi na balagatul wadiha wajen nisba ya kawo number one daga an sami miro a akwai bayani ƙasa kenan kenan sai ka duba wannan bayani yana da muhimmanci mu ɗauke shi sannan mu shiga cikin al'itqan suka ce idan kasratul wasa'id fil kinaya idan wasa'id sun kai yawa ya an ka ce wasa'id abubuwan da suka gittu نحو كثير الرماد يعني أنت فلان كثير الرماد يتسمي تلويحا ذاكرا كلاية تلويحية ميسا أكتي كثرة الوسائل saboda an ce kathirun ramad sai an kwatanta maka za a yi abinci ne a gidan shi in aka yi abinci aka ƙari an gane ko itace suka kone suka zan gawayi suka zan toka ko suka zan habdi wani wuri ce habdi yau da gobe jibi da gata sai wannan tokar ta taru to mai irin wannan sifa sai a ce mai kasirun ramad kaga kasratul wasa'id wa in qallat in ko wasa'id suka yi karamci wa khafiyat kuma suka boyu ga su kadan ga su kuma sun boyu nahu kamar ka ce fulanun minal mustarihin wani ayyana daga cikin masu hutu ya ce kinayatun anil jahil wanda yana nuna jahili ne wal balaha kuma wawa ne domin asalin ɗan adam sai ya yi aiki yake ni in karatu za ka yi in mulki za ka nema in kuɗi za ka nema in son ka kai ka amfani kanka ka amfani al'umma dole sai ka tashi ka aiki to da an ce maka minal mustarihin kinan ba a ɗauki ka wani abu ba kinan alamar mutumin nan jahili ne kuma wawa ne to ya ce summiyar ramzan sai a kira ta kinaya ramziya saboda kaga kahi an ce minal mustarihin kahin ka kulla alaka tsakanin mawuta da jahilci da hutu wani lokaci abin zai koyo gare ka sai a kira ta kinaya ramziya wa in qallatil wasa'id in kuma ababen da za a shigar tsakanin kinaya da almakniyu anhu suka zamanto kaɗan wa wauduhat amma suka bayyana an gane ko aulam takun ko ko a'a ba a samu ba wasa'id din ba kwata-kwata babu su shi ne aulam takun summiyat ima'an wa isharatan sai a kira ta kinaya ima'iyya ko ishariya nahau gashi alfadlu yasiru haifu sara fulan sai ka ce daraja tana tafiya ne inda wani ji amma kana nufin ba inda zai je bai ɗauki da daraja kinayatul an nisbatul fadli ilayhi kinan ka sifanta bai domin in ya zama to duk inda yake akwai ta kinaya yana tare da ita wa min al-kinayati yana daga cikin kinaya naw'un yusamma at-ta'rid akwai wanda ake kira at-ta'rid jirwaye da kamar wanka wala junaha alaikum fima arradtum bihi min khitbatin nisa asalin ta'rid daga al-urduni urdu kuma shine al-lahiya gefe to lokacin da kake magana karara tsakiyar hanya kake tafiya to akwai abinda saboda girmamawa sai ka dan sakaya akwai abinda saboda tsoron abinda zai biyo baya sai ka dan sakaya akwai abinda saboda mutumin bai da daraja gare ka sai ka dan sakaya ina fata abinci an gane ko sai Allah sai suka ce abinda ake nufi wa huwa an yutlaqul kalam shine shi ta'ridi a faɗi magana wa yusharu bihi ila ma'anan akhar amma wani abu ake nufi yufhamu min as-siyaq ana fahimtar sa cikin siyaki ka an taqulu ka an taqul kiran ka an taqul li shakhsin yadribu an-nas an gane ko ka an taqula li shakhsin yadribu an-nas kamar kace mutumin da yake bugun mutane khairun nasi anfa'uhum lin-nas mafi alkhairin mutane shi yake amfanin mutane kaga dai baka ce mai shi bai amfanin mutane ba amma in ya jiya ya san ya san da ake nufi wa ka qaulil mutanabbi kamar yadda mutanabbi yace mutanabbi na san dai kuna jin shi sha'ir ne asalin shi ba farisi ne ba balarabi bane to ya zamna cikin daular abbasiya ya ji larabci sun ce suna dai mutanabbi saboda ya taba da'awar annabta to amma wannan abin yana bukatar wasu sun ce ma bai tuba ba wasu kace a ya tuba daga baya to amma dai mun san sha'ir ne wanda ya yi fice a wannan lokaci shi ko duk mutumin da ya fice musamman gashi ba balarabe ba ya gagare larabawa ana iya jefa mai abin da za a rage mishi kima wallahu a'lam in ka diba cikin tarih al-islami na imam az-zahabi ya kawo bayanin sa akwai sauran kuma littafai da suka kawo abin da nashi to mutanabbi dai ya aridu bi sayfi daula ya aridu ma'ana yana ta'aridu ya yi magana ya soke shi amma ba kai tsaye ba tunda sarki yana da ƙarfi yana da mulki wa huwa yamdahu kafuran kuma yamdahu yana yabon kafuran wani shugaba ne yake ce ma kafuran ba wancan kafur ba wanda muke amfani shi yace idal judu lam yurzaq khalasan min al-adha falal hamdu maksuban walal maulu baqiya ya ce idan judu idan wadata kyauta lam yurzak khalafan min al'aza ba a ba ta kuɓuta daga cutarwa ba ga mutum ne da kyauta amma kuma gashi da cutarwa an gane ko nan kaga ya ce idan judu bai ce idan jawadu ba don kasance ce da shi ake sai ce idan kyauta ba a ba ta kukuta daga cutarwa ba falal hamdu maksuban to yabon nan da ake nema ba za a same shi ba walal maulu baki a kuma dukiya ta tafi za ta tabbata ba ma'ana duk yadda kake da yawan kyauta in kai azzalumi ne kana cutar mutane to kaka ta tsammanin za a yi ka kaga tarihi ne yayi da shi yana nufin sarkin da yake yabo ba ɗaya da wannan sarkin bane ma'ana mu sarkin da gare mu yana kyauta kuma bai cutar da mutane saɓanin shi wancan sarkin wanda shi yana kyauta amma kuma cutar da mutane ki mun gane kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya harman ya ayyuhal ladina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha ta yi mutun kyauta kuma ka goranta mishi shikenan qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim to wannan shi ne bayanin da suka kawo wani gaida da muhimmanci game da kinaya mu kawo shi yanzu sai mu dawo alakar kinaya ilimin kinaya ko babi na kinaya da alkur'ani mai girma a nau'i na arba'in arrabi wal hamsin nau'i na hamsin da hudu cikin littafin imam suyuti al-itqan fi ulumin qur'an dama na ce nau'i nawa ya kawo cikin littafinsa 80 fi kinayatihi wa ta'ridihi abin da shahi kinaya ta alqur'ani da ta'ridinsa yace huma min anwa'il balagha suna daga cikin nau'uka na balaga wa asalibil fasaha suna daga cikin salo-salo da uslubi na fasaha wa qad taqaddama yace ya gabata annal kinayata ablagh ko ablagh min at-tasrih ita kinaya ta fi bayyanawa nan ba za mu ce ala itlaqihi ba sai mu ce kinaya a wurinta ta fi tasrihi wa arrafaha ahlul bayan ahlul bayan kaga ilimin nan da muka karatu nan al bayan yace sun yi ta'rifin ta bi annaha lafzun urida bihi lazimu ma'nahu gashi nan dai magana ta fito lafazi na wanda an ka nemi lazimin ma'anarsa ina fata an fahimta wa qala tibi tibi yace tarku tasrihi bi shay'i kabar fadar abu qarara ila ma yusawihi fil luzum ka koma zuwa ga abin da yake lazimtar sa fayantaqilu minhu ila al malzum daga nan a tashi zuwa ga abin da ya lazimta an gane ko kinan ka faɗi abu amma za a tashi daga gare shi ake zuwa ga wanda ya lazimta wa an kar qaumun wuqu'aha fil qur'an kaziya akwai da sun kace babu kinaya cikin alqur'ani kaga irin waɗannan sabanin ba yau ne aka fara ba man ankara almajaza fihi waɗanda sun kace babu majazi har waɗanda suka ce babu majazin cewa sun kai sunansa uslubun min asalibil lughati al-arabiyya yawwa bina'an ala annaha majazun wasu ce kinaya majazita wa qad taqaddama al-khilaf fi dhalika yace ga ya gabata to ga su mu rike da kyau za a shigo wajen misallai walil kinayati asali kinaya tana da uslubai daban-daban ahaduha na farko at-tanbihu ala azamil qudrah dan saboda ayi fadakar da kai akan girman قدرة تقبنجي نحو هو الذي خلقكم من نفس واحدة سورة الأعراف آية قريدة 89 يتشي كناية عن آدم كاغا آدم نميجي كم سنين جاكت نفس واحدة باتي نفس واحد ما سبو دعا هنكل تاما لفظ النفس مؤنث في اللغة مغاني دي to kuma abin da yake nuna kudura ta Allah shine cewa daga wannan mutum guda aka halicci duk sauran mutane ka kuga wannan yana nuna kudura ta ubangiji yace kuma thaniha tarkul lafzi ila ma huwa ajmal wani lokaci a bar lafzi a tafi zuwa ga wanda yafi kyau inna hadha akhi lahu 99 na'jatan waliya na'jatun wahida yace fakanna bin na'jati anil mar'a an yi kinaya daga mace ana nufin aka ce akuya amma ana nufin mace to wannan malamai musakan ma imam as-suyuti ba domin wannan kissa tana da alaka da isra'iliya ce cewa annabi dawud ya tura wani ɗaya daga cikin mayakansa ya je yaki aka kashe shi saboda yana da mata mai kyau don ya aure ta ka koma cikin al-isra'iliyat ka samu littafi biyu masu muhimmanci cikin wannan fanni ba su kaɗai aka rubuta ba amma dai waɗannan suna da muhimmanci al-isra'iliyat wal mawdu'at fil qur'ani was sunna ko fi kutub tafsir was sunna na abu shuhba abu shuhba sannan kuma akwai al-isra'iliyat na muhammad dr mahmud hussein az-zahabi in ka samu ɗannan guda biyu ka huta sai ka ɗibi fihiraskinsu duk inda sun ka kawo wata ƙasa ƙarƙashin wata aya sai ka rubuta littafi na wani a safa ta kaza kaga da ka zo kana tafsiri ka buɗa daidai wurin sai ka ga wannan sai ka ɗauko ga inda bayanin yake ga yadda suka yi bayani kan rashin ingancin wannan kissa kuma ba dole bane sai ka faɗi komai da komai ko ka faɗi mutunitinta ko ka dibi wuraren da akwai buƙatar ka karanta su da larabci ka fassara ka nuna wannan kissa bata inganta ba guda biyu isra'iliyat na abu shuhba da isra'iliyat na dr mahmud hussein al-zahabi allah ya taimake mu da haka dan cewa an yi kinaya akan mar'a malamai ba su saka mai ba musulunci ba shi ya sama mai ta'aliki akan wannan littafi ya ce wanda ya ta'aliki kan littafin al'itkan a wannan kwaba da take hannuna hani alhaj sunansa hani alhaj ya ce kultu hada min al-musannif rahimahullah mabnahu alal qissatil baqila fi anna dawud alayhi salatu alayhi salam u'jiba bi imra'ati ahad junudihi ma'a kathrati nisa'ihi wa hiya qissatun baqilatun la tathbutu la naqlan wala aqla thalithuha abu na uku daga cikin asali na wato kinaya bayan at-tanbihu ala azmi al-qudra bayan tarku al-lafz ila ma huwa ajmal abu na uku an yakuna at-tasrihu mimma yustaqbahu ya zama to fadar abu abu ne wanda ana kyamar sa mimma yustaqbahu dhikruhu ka kinayati llahi al-ijma'i bil mulamasa kaga sai Allah ya ce mulamasa an gane ku wal mubashara da zai ce mulamasa ba yana nufin dole sai an yi amfani da kalmar talamsu ba ko masu an kai amfani da ita la junaha alaikum in tallaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna an gane ku aw lamastumun nisaa a gani kiran duk kalmomin yayi amfani da su da lamsu da masu wal mubashara wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid والإفضاء ده كلمة إفضاء وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذ منكم ميثاقا غليظا والرفث ده كلمة رفث وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم والدخول ده كلمة دخول أنقالكم دخولي أنا ما في ما أي دخولي سكيتشاكم أي دخولي قالكم wasirru da kuma sirri a gani an jabu sirri ai ya ɓoyi Allah ce walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawl ma'ruf ai la tuwa'iduhunna nikahan an gane ko yawa wa raba'ibukum allati min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna kalimatu dukhuli nake nema bal ma akwai wadansu wadanda ba wadannan ba an gane ko akwai wata kalima ta alwata an gane ko wal ghishiyan da kuma ghishiyan fi qawlihi falamma taghashaha lokacin da ya rufo mu matarsa kun ga duka qur'ani yayi amfani da wannan imamu suyuti ya kawo dan su misallai na abubuwan da ba a son a faɗa sai qur'ani yayi amfani da su misali wa rawadatu allati huwa fi baitiha kaga nan murawa da aka nuna ta nemi abin gaba a ce ta so yayi abin nan da ita ba rawa da tu ta nemi kamar inda aka ce hunna libasul lakum a gari an ka ce matan ku kamar sutura ne gare ku nisa'ukum harfun lakum matan ku harfun ne kaga gonakin ku ne aw jaa ahadun minkum min al-gha'it al-gha'it asluhu al-makan al-mutma'in min al-ard a gari ba ce kashi ba sunan shi al-buras an gane ko amma sai ba ce al-buraz ba sai an kace min al-gha'id asalin al-gha'id shine al-makanul mutma'in min al-ard wuri wanda yake da dan rami ana shiga cikin shi domin asalin mutanen da galibi mun gani ba kamar cikin mutanen da ke rayuwa cikin sahara da kauyuka ba su da wurin ban daki ko mu ce salga ba san ko ce abin da kuke amfani da ita ba eh makewayi ana cewa makewayi ana cewa bayan daki ana cewa salga turawa suna cewa dush turawan faransa na ingila suna cewa toilet ko ba haka ba ga sunan dai akwai onga to galibi mutum zai fita daji ne ya je ya kashi to dole mutum dai bai hawa dutse ya ce kashi zai sai ya bide almaduma in gobe da al'adu a gari sannan kamar inda allah ce kana ya kula ni ta'am kista ta annabi isa da maryam kaga sun kasance suna cin abinci sun ka ce nan kinayatul anil qa'id domin in an ci dole za a je aini ai kashi amma Allah bai hudu sai ce kana ya kula ni fa'am tunda dole in ciki ya cika ka sabin da ya saura yadribuna wujuhahum wa adbarahum al adbar al astam dubura sunanta al ustu amma ba a ce al ustu din ba ina fata an fahimta sai aka ce al adbar baya da sauransu ya kawo allati ahsanat farjaha wasu ce nan ba farjinta ake nufi ba nan farjul qamis ake nufi hannun riga ko kuma ya zamanto galibul amakin baya kawo wato abin nan wasu ya baka fatahir wasu kace nan ya baka na qalb abin da ake nufi da sauransu da gashi nan ya kawo misallai masu yawa rabi'uha abu na hudu an gane ko daga cikin abin da yake sa ai balaga a kawo kinaya qasdul balagati wal mubalagha ana son ai mubalagha sai a kawo aw man yunashaqu fil hilya wa huwa fil khisam ghayr mubin kanna anin nisa'i bi annahunna yunashana fi tarf fi tarafuh wa tazayyun ash-shaghil an an-nazar fi al-umuri wa daqiq al-ma'ani kaga ba ce mace ba sai aka ce aw man yunashaqu fil hilya wanda ake tayar da shi cikin kawa kaga mace ko da take tashi an saba mata da kawa wanda kuma ya damu da kawa bai damu da aiki ba ya damu ne ci to ya koshi ya wanka ya sa kawa yace wa qawluhu bal yadahu mabsuutatan yace kinayatun an sa'ati judihi ina nuna Allah yana da kyauta mai yawa wa karamihi da karamcin Allah jiddan kwarai to nan sai mu ce a babina aqida lalle wannan yana nuna Allah yana kyauta amma ba shi ke nuna Allah baya da hannaye ba an gane ku duk da yake nan ba kuskure ne ba musuyuki ba don an ce utliqa uridu bihi lazimu ma'anahu ba ana ita kinaya ba ta kore ma'ana ta asali mun faɗi wannan kidan nan ba dole bane a ce ya kore ma'ana ta asali an gane ko to abu na biyar da yake sa war ai kinaya qasdul ikhtisar dan a takaita magana labi sama kanu yaf'alun abinda suke aikatawa yayi mu yaf'aluna suke aikatawa to ai an suke aikata yana da yawa tunda abinda al'umma guda take aikata a minti ɗaya ai biliyoyi ne ba sani ko ba fahimta ba amma sai aka kala bi sama kanu yaf'aluna to yaf'aluna bi ya kwashi bi ya hade bi ya gaba abinda suke aikatawa fa in lam taf'alu wa lam taf'alu ai fa in lam ta'tu bi suratin mithlihi tunda can ya ce wa in kuntum fi rabbin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin ce to fa in lam taf'alu wa lam taf'alu bi ce fa in lam ta'tu bi suratin ba abu na shidda at-tanbihu ala masirihi ayi kinaya don a nuna karkon abu tabbat yada abi lahab ay jahannabiyyun masiruhu ila lahab tar ko char Allah kai mun tsari wa mar'atuhu hammalatul hatab في جيدها حبل من مسد أين مامة مصيرها إلى أن تكون حطبا لجهنم في جيدها غل za a sanya mata sarƙa ta abin to a nan akwai bayanai da ya kawo ba za mu samu damar kawo su mutum da mun samu kawo sabubba guda shida yanzu akwai abu guda na ƙarshe da za mu faɗa shi ne ke da alaƙa da shi sai mu wuce gaba faslun alfarku bainal kinayati wa ta'rid abin da ke bambanta kinaya da ta'rid shin ɗai ne ko ba ɗai bane yace lin nasi fil farqi bainal kinayati wa ta'rid ibarat ibaratun mutaqariba lin nasi ne yana nufin ba dukkan mutane ba malamai kenan masu bayani kan balaga فقال الزمخشري زمخشري wanda mun taɓa bayani kansa alkinayatu dhikru shay'i bighairi lafzihi almawdu'u lahu shine kinaya ka ambaci abu bighairi lafzihi almawdu'i lahu ba lafazin shi ba wanda aka dora mishi wat ta'ridu an tadhkura shay'an shi ko ta'ridi ka ambaci wani abu tadullu bihi ala shay'in ka nuna shine yana nuna wani abu lam tadhkuruhu baka ambace shi ba kenan ita kinaya za ka iske akwai wani lafazi wanda yake da alaƙa da ma'anar abin amma shi ta'aridi yana yi wa duk kalmomin gaba ɗai kwata-kwata ba su da alaƙa da abin ba sani kuma fahimta ba yawwa wa ƙala ibn al-athir ibn al-athir ya ce nan ban san kowanne ne daga cikinsu dai ibn al-asir uku ne akwai ibn al-asir al-kabir akwai al-awsat akwai as-saghir to haka ce ibn al-asir an kashi hudu shi ke da muwa mushi gudu inda ya ce fi kitabihi kaza tana yi wannan sai mu gani shi yasa kun ga ɗaliban ilimi yana daga cikin matsalolin da muke fama da su malamai da dama suka riske sunan sun zo daya ka je wajen bahasin ilimi ka ɗauko magana wani malami ka tsora wani malami da ba nan namu na kashe ke so ya samu ɗalibin ilimi mai taurin kai ya gane ka yi ta bankaura ka to kana jin ka isa te wannan ibn al-asir da wanga a ibn al-asir yace cikin littafi kaza yace to a ibn al-asir uku ne wanne ne in kana da taurin kai duk su ce ma to bai cikin kai ka kuma an baka wata shidda duk sai ka ce kai ta hakikin waɗannan maganganu shassa ibn al-asir nawa ne wanda ya faɗa a cikin littafinsa kakka ta ka ɗauko magana haka kawai saka za an gane ko ba malami guda bane suke tarayya da suna iri daya ibnu kathir biyu ne akwai ibnu kathir al-qari al-makki akwai ibnu kathir al-mufassir ad-dimashqi kagan da haka aya tara ya an ce qabari akwai qabari mai jami'ul bayan an ta'wil ayatul qur'an akwai qabari mai littafin ayatul ahkam ilkay al-harasi ayatul ahkam fi fiqh shafi'iyya akwai qabari na 'yan shi'a mai tafsiri cikin su wanne ne yake nufi sai ka zo a yi ta kama ka saboda baka bi ka'idodin bincike na ilmi ba dama da wannan ne wanda suka karatu da zamani wani lokaci suke samun tahqiqat da haka yana da kyau in an ka ce wani malami kaga ibn al-akhir na ayi shiru shi ibn al-akhir kin ukku ne akwai wanda yake da littafai cikin ilimin hadisi an-nihaya fi gharib al-hadith wanda littafin shine mafi littafi a duniyar musulmi dai wajen fassara kalmomin hadisi har yanzu ba a samu littafi ibn Ashur dan ya tattaro littafai ne masu yawa kuma akwai wani littafi ustul ghaba fi ma'rifati as-sahaba ibn al-athir to ala ayati hal yawmin na dan bada misali ne bincike ne ma kana iya yin shi malaman da suka shahara da sunayen suka zama to kusan juna amma ba malami guda bane Allah ya taimake mu yace wa qala ibn al-athir al-kinaya ma dalla ala ma'nan yajuzu hamluhu an gari ko ala al-haqiqati wal majaz kina ita kinaya ma'ana wato abin da ya nuna ma'ana ne ana iya lokacin hakika ana iya lokacin majazi in na ce mutumin na akwai toka mai yawa a gidansa ina iya lokacin hakika tabbas akwai toka mai yawa a gidansa kuma ina iya lokaci yana da yawan ciyar da baki abinci shi yasa har toka ta yawa a gidansa bi wasfin jami'in bainahuma saboda akwai wani wasfu wanda ta hada su tunda tokar in ta yi yawa abin da zai hada su shine yawan abinci ko yawan dahuwa والتعريض اللفظ الدال على معنى لا من جهة الوضع الحقيقي أو المجازي كاشنا دابا شي تعريضي بيد علاقة دا مغنر لا من جهة الوضع ko ta fuskar wada'u bai da alaka babu inda za a samu wannan ma'ana awil majazi ko ta fuskar majazi kawai magana ce aka ciro aka hada ta da wani abu kawai kaga dole sai ka fahimci karina da hali kake iya gane abin da ake nufi ina fata an fahimci ni to akwai maganganu da ya kawo ya kawo maganar asubki cikin littafinsa al'ikhriyuta filfarka bayan alkinayeti wa ta'arid wani malami ne littafi don saboda bayyana wannan akwai kuma imamu sakaki ya kawo bayanin shi akwai imamu ina ganin tsayibi ne ko tsayibi ya kawo shi ma bayanin sadaka mai littafin ya je ya nemi waɗannan bayanan da aka kiraya tana da amfani kwarai da gaske ga shi nan inda ya ce ƙul naru jahannama a shaddu harra laukanu ya fukahu fa inna hu lam ya so ifadata zalika ya annahu ma'alumu ya an sanci a wutar jahannama ta fi ya ce bal ifadatu lazimi wa annahum yariduna ha wa yajiduna harra ha in lam yujahi in ba su yi jihadi ba zafin da suka yi magudu za su fada cikin wanda ya fi shine abin da ke son a ce bal fa'alahu kabiruhum hadha yace nasabal fi'la ila kabiril asnami an gari ko al muttakhadati alihatan ya ce ka annahu ghadiba an tu'bada sigara ma'ahu kaga taridi ne musu ya ce babban su ya aikata kidan ka babban don su yayi hushi ne talwihan ka gani ko ishara ce li abidiha bi annaha la tusluhu an takuna aliha lima ya'lamuna idha nadaru bi uqulihim min ajzi kabiriha an dhalika al-fi'l in suka kalla babban su ma da an kace yayi ba zai iya ba kidan in babban ba ya kasa ina ga yaran to bai amfanin bauta musu kenan in har kun yarda babban su bai motsi to mai amfanin bauta mishi balantana su da sauransu kagarin ya ce wa in mali talattuf wani lokaci ana kawo ta don tausayawa wa mali ya la'a abudun ladi fatarani ai wa malakum la ta'budun Allah da sauransu wannan ina kawo shi ne fa inna ma yatazakkaru ulul albab yace fa innahu ta'ridun li dhammi al-kuffar wa annahum fi hukm al-baha'im alladhina la yatazakkarun an kace inna ma yatazakkaru ulul albab masu astuwa su dai ne masu hankali kidan ko in baka wa astu ba baka da hankali ko ba haka ba to kun ga rashin fahimtar irin waɗannan zai sa wani zaka ji suna irin waɗannan bayanai marmakon kai ma ka koma ka koyi yadda ake haɗa irin waɗannan bayanan sai ka ce a ai shi ilimin balagar na ai bai da wani amfani jama'a kaga ka bata maka lokaci saboda kullun zai rinka fiddo wasu fa'idodi da kai baka san su ba sai ka ji karatun nashi in yazo a irin wannan wuri zai wani bayanai wanda kai ba za ka iya su ba matsalar kai baka san maraji din ba kuma baka yadda da ilimin ba kamu ga in baka yadda ba shi zai yi wannan bayani kuma baka isa ka hana shi bayani ba kuma ko kana cewa abin bai da kyau ba kowa zai karba ba sai ai maka uzuri kana cikin matsala Allah kai mu sai to ƴan uwa abin da ya saukaka kenan game da kinaya a safha ta 131 sun kawo wato balagatul kinaya sun yi bayanan hikimominta da wasu bayanai da suka kawo wanda ke da littafin kuma a safha ta 133 suka kawo asaru ilmul bayan fi ta'diyatil ma'ani nan tunda an zo karshen ilimin su nuna maka shi ilmul bayan yana da tasiri wanda jan isar da ma'ana da gaugawa wanda mutum zai fahimce ta wannan shine ya kawo mu karshen ilmu albayan yanzu za mu shiga cikin ilmu alma'ani dama ilmin balaga muka ce ilmi uku ne ko kismi uku ne akwai ilmul bayan akwai ilmu alma'ani akwai ilmu albadi'a to yanzu Allah cikin falalarsa da rahamarsa ya nuna mun mun kai karshen bayanin da muke son mu yi a cikin ilmul bayan yanzu kuma za mu shiga cikin ilmu alma'ani muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya nuna mun karshen su lafiya safha ta 137 a littafin da yake hannu da ban sani da ko a wajen kuma haka ne wannan ita ce tab'a da suke hannu don tsohon tab'a ce yace ilmul ma'ani taqsimul kalami ila khabarin wa insha ana kasa magana gida biyu khabar labari dama khabar ai larabci ne ba Hausa bane malam Bahaushe bai da kha kha amma ne shi da ha ha to ya an ce khalaqa sai yace halaqa sai an ka ce al-akhbaru ko al-khabaru to shi bai da ha sai ya ce labari an gane ko wanda kal asalin kalima ta alkhabar a larabci cikin ilmul ishtiqaq ilmi ne mai muhimmanci da ilmul sarf da ilmul ishtiqaq suna da alaka asalinta daga alkhabaru alkhabaru ita ce kasa wadda ake nomewa idan ana noma ana juya kasa to wannan kasa wadda ake birkitowa to ita ke kira alkhabar saboda labari abu ne yana koye sai a yi sai a bayyana maka shi ilmul ishtiqa ilmi ne mai muhimmanci ka koma cikin wani littafi wanda yana tabo waɗannan ababen kwarai da gaske sunansa abdurrul masul fi ulumul kitab maknun na ash-shaykh as-salim al-halal littafi ne mujalladi 11 kuma yana da muhimmanci ga mai tafsirin al-qur'ani wajen sanin balaga da nahau da sarf da ilmul ishtiqaq duk da yake yafi ba nahau karfi da sarfu an gane ko can ba a rasa ba in ya ga wani da balaga yana kawo shi da kuma ishtiqaq kenan na farko nahau na biyu sarf ko ko in ce tsakanin sarfu da ishtiqaq kowanne daga cikin su ya bashi nashiran amma na uku da qira'at an gane ko sune na biyu ma qira'at kenan na farko nahau na biyu qira'at na uku ishtiqaq da sarf na hudu kuma balaga ita balaga bai cika yawan bayani kanta ba sai dai in ya ga muna da muhimmanci to mujalladi 11 ne tura saudiya a samu maka a mai kyau sai a biyo ma da shi ad-durrul masun fi ulumil kitabil maknun intabe akwai ad-durrul mansur fi at-tafsir bil ma'thur na imam suyuti ba shi ba wancan sunan shi na imamu suyuti sunan shi abdurrul mansur mansur da sa fi tafsiri bil mafur mujalladi 24 ne zai kai jika 300 in ka samu tsaba mai kyau akwai addurrul masun shi wa gana sadun ne masun daga sara ya sunu ne ai hafiza shay addurrul masun fi ulumil kitabil maknun na ash-shaykh as-samin al-haq al-andalusi mun gane ko gane wanda an ce addurru wancan zai tashi dauka iya gaba gaba ne banki kai malla ya kada ne rabi wallahi ban kada ka rabi ba baka gane ba to taqsimul kalam ila khabarin wa insha shi magana tana kasuwa gida biyu khabar da insha labari da kuma insha in an ce insha asalin insha shine kagar abu an gane ko wa huwa alladhi ansha'akum min nafsin wahida amma da su a wajen malaman balaga suna wato kasa shi ne matsayin kasimul khabar yake kenan abinda duk ba labari ba ake bayarwa zai zama tumi zai zama tu inshari daga nan sai mu tashi zuwa safha ta 139 alkawai ƙa'ida ta 28 suka ce alkalamu kismani ita magana ta kasu gida biyu khabarun wa insha'un akwai khabar akwai insha sun ka ce falkhabaru ma ya sihu an yi ƙala liƙa'ilihi innahu sadiqun fihi aw kadhibun abinda ake kira khabar shine abinda ake iya ce ma wanda ya faɗa gaskiya kake yi komi ko ƙarya kake fa in kana al-kalamu mutabiqan lil waqi idan mutum maganar da ya faɗa ta dace da abin da yake a sarari ko abin da ya afku kana qailuhu sadiqan sai a kira wanda ya faɗe shi mai gaskiya wa in kana ghayra mutabiqin lahu in ko maganar da ya faɗa bata dace da abin da ya kasance ba ko ya afku ko yake a sarari kana ƙa'iluhu kaziban sai a kira wanda ya faɗa makalici an gari ko? to shi khabarkin nan in kuka duba sun yi ƙoƙari sun kawo wata number one a ƙarshen shi za ku akwai number one kana iya dubawa alkhabaru imma jumlatun ismiya wa in ma jumlatun fi'liya shi khabar ko a samu jumla ismiya ko jumla fi'liya al-jumla al-ismiya aslinta tufidu bi asli wad'iha thubut shay'in li shay'in ita aslin jumla fi'liya ismiya tana nuna wani abu ya tabbata akan wani abu muhammadun jalisun thubutul julus li muhammad an gane ko jumla fi'liya kuma tadullu ala al-hadath zamu zo bayanin wannan ita ko jumla fi'liya إن ماضينا تدل على الحدث الماضي إن مضارع تدل على الحال والاستقبال إن كما في إلي أمرين تدل على طلب الفعل سنكتي والإنشاء شيكو إنشائي باوانت إنشائي لأكي كويا مدى لبيبا أتكم مادة اللغة العربية وستكم مادة لغة أنا كويا مدى لبي إنشاء كما كان بني كوي نحو كوي صرف akwai kuma insha akwai imla kuma redaction in ji masu karatun faransanci wal insha ma la yasihu an yuqalu bi qa'ilihi innahu sadiqun fihi aw kadhibun kenan shi insha'i idan mutum ya faɗe shi ba a ce mai yayi gaskiya ba a ce mai yayi ƙarya li kulli jumlatin min jumalil khabari wal insha'i ko ba ka ba rukunani to kaje ta magana likulli jumlatin kowace jumla min jumalil khabari daga jumloli na khaba na labari wal insha da insha'i rukunani akwai rukuni biyu sai da su ake samun khabar komi insha mahkumun alaihi akwai mahkumun alaihi abinda an kai hukunci akan shi wa mahkumun bihi da wanda an kai hukunci da shi wa yusamma al-awwal na farko ana kiran shi musnadun ilayhi wanda aka danganta zuwa gare shi kenan المحكوم عليه هو المسند إليه والثاني نبي أنا كده مسند مسندا أنا كده مسند شيكو المسند هو المحكوم به أنا إنتوا المسند به وما زاد على ذلك duk abin da ya karu akan wayannan an gane ko ghairal mudafin ilayhi in dai ba mudafin ilayhi bane tunda mudafin bai tasiri mudafin ilayhi wasila ko ko sila tunda aka ce allazi ba ta bada ma'ana sai an ce allazi qala kaza misali fa huwa qaidun sunan shi qaidi ne ma'ana ba abu ne wanda a cilas ba abu ne wanda yake cilas to idan muka duba safha ta 140 da hudu alkhabaru algharadu min ilqa alkhabar safha ta ɗari da arba'in da hudu ko mu diba mu gani za mu ɗauki misali guda ko biyu muka ɗauke su sai mu bari haka suka ce don misali guda tara ne sun ka kawo to kaga misali tara sun yi muna yawa wulidan nabi sallallahu alaihi wasallama amal fil an haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shekarar giwa bai dace a ce amil fili ba amal fil ya kamata a ce domin zarfu zamani kuma ba a kaddara fi ba inda fita ta zo sai a ce fi amil fi sun kawo kasara ban san dalili ba ni dai a fahimta ta wannan kasara ba ta da wuri amma in akwai wanda ya fahimci cewa tana da wuri kuma sai ka dalili sai mu karba wa uhiya ilayhi fi sinni al-arba'in an yi masa wahayi sallallahu alaihi wasallam yana da shekara 40 shi yasa kaga waɗanda suka ce sababin nuzul na sabkar alamtara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil shine wai zuwa abraha da ya kawo hari makka shine sanadiyar sabkar wannan sura kaga wannan kuskure ne wannan shekara an kafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai bayan shekara 40 ya zan annabi sai aka ware masa wahayi kuma ba da ita aka fara ba shine haka kawai kana neman sababin nuzul sai ka kirkiro shi a'a wannan yana da alaka da wata kissa da ta faru kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zan annabi dan haka wannan ba sababin nuzul bane mun gane ko yawwa وأوحي إليه في سن الأربعين وأقام بمكة ثلاثة عشر سنة وبالمدينة عشرة manzala su salama ya yi shekara goma sha uku a makka yana da'awa kenan bayan annabta da manzanci ana karantar da mutane tauhidi galibi sai can waɗansu hukunce-hukunce irin da sallah da basu da yawa wa bil madina ta ashiran kuma madina shekara goma cikin shekara ashirin da uku aka ƙari misali na biyu kana umar ibn abdulaziz la ya akhudhu min baitul mali shay'an umar ibn abdulaziz ɗaya ne daga cikin khulafa na musulmi bayan al-khulafa ar-rashidun sai umar ibn abdulaziz sun ka ce la ya'khudhu min baitul mali shay'a bai karba komi baitul mali yanzu kamar in yanzu na a ce trezor ya halatta shugaba a yanke mishi ni salar ko ratib an gane ko saboda ya tsaya ya kula da aikin al'umma to amma in mawadaci ne sai ce bai ba ruwan shi yanzu kun ganin umar ibn abdul aziz ya aikata wannan wala yujri ala nafsihi min al-fai'i dirhaman bai jawo makan shi in an samu fai'i ko da dirhami guda kaga wannan ya nuna matsalolin al'umma suka dame shi ba matsalolin kansa ba wanda suna cewa da ya kusa mutuwa dukiyarsa gaba daya wanda yake da ita wadda ba ta ɗanyi sauran sai rarrabe ba wasu mutane to shi ne aka ce haba shugaba yanzu kana ɗauke duke da ta yi saura wadda za ka bar ma yara kuma ka teka rarrabe ma waɗansu mutane ya ce ai shi ba burinsa ba ne ya bar ma 'ya'yan shi dukiya ya ce in kanu salihin fallahu ya tawalla salihin wa in kanu ghaira zarik ya ce fala uridu an atruka lahum ma yu'iluhum ala ma'siyatillah in dai na gari na duk inda sun ka shiga Allah shi ke jikin tallabarin su babu inda su su su wahala in ko ba iya na gari bane yace ba zan bar musu abin da zai taimaka musu wajen sabon Allah ba Umar ibn Abdul Aziz kenan to kaga wannan misali ne na shugaba da musulmi ya wadatu da dukiyar bai da bukatar ta amma yanzu a wannan zamanin da muke ciki kun sun ko ba da wannan misali Donald Trump shugaban kasar Amerika kasar da ta fi kowace kasa fajirci da kahirci da tsiya da tambada donald trump da zai shugaban kasa aka ce ga abinda ake ba shugaban kasa america ce bai su ya ce ko dala bai su shi mai kudi ne mun gane ko aka yi aka yi da shi ya ce wala bai karba aka ce to ga ka'idar dokar america ba a shugaban da ba a bashi biya komi karancinsa sai an yi ya ce to adibi mafi karamci shi aka ce karamcin biya 'yan dola dola daya ya ce to sama dola daya ya zaɓi donald trump ya yi shugabancin ƙasar amurka ya ƙari shekara hudu a wata dolar ɗaya ne ke ɗauka a shekara dolar goma sha biyu a shekara hudu dolar arba'in da takwas kaji biyan donald trump allah kyauta so yanzu dai mun ɗan ba da misali guda biyu don misali guda tara suka bayar ba za mu ɗauki waɗannan misallan ba amma za mu zo zuwa ga ka'ida don ita ka'ida ita za ta bayyana muna meye dalilin da yasa aka kawo musallai in ka diba safha ta 146 a ka'ida ta 30 an gane ko sun ka ce al'aslu fil khabari an yulqa li ahadil gharadaini asali gaba da labari ana ba da labari ne saboda abubuwa guda biyu gharadaini manufa biyu إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة أسند أنفار دشين إفادة معنى أسند المخاطب وند أكي فير دشي الحكم الذي تضمنته الجملة حكم تند جملة تكي نوكي دشي إن تيمك جلس محمد إن صنك سنتي ومحمد يا زولا ويسمى ذلك الحكم فائدة الخبر ana kiran wannan hukunci fa'idatul khaba in can da baka san muhammadu ya zauna ba ni ce baka jarasa muhammad an gane ai ka samu fa'ida ta cewa ka san ya zauna mun ji wannan da kyau ifadatul mukhatab annal mutakallima alimun bil hukmi a'a kana son ka sanar da mutum cewa annal mutakallimu mai magana alimun bil hukmi ya san hukunci wa yusamma zalika lazimul fa'ida ko baka nan bane ana kiransu lazimul fa'ida kai ne mutun yayi aure da mutumin nan yayi aure sai ka zo ka same shi kuna fira sai ka ce wala kai aure rana kaza ka kai sadaki aure kaza an daura aure aure kaza da kake ba shi labari kada mutum bai sani ba a'a lazimul fa'ida ne kana son ka nuna mai kai ma ka sani musamman in mutumin nan kana ganin ya cancanta a gaya ma bai gaya ba ba to wannan suna ne lazimul fa'ida ƙa'ida ta 31 a safha ta 147 in muka duba wa qadiyul qalkhabaru li agradil ukhra amma ana iya bada labari li agradil ukhra saboda waɗansu manufofi tufham min as-siyaq wadanda ta fuskar siyaki ake fahimtar su minha ma ya'ti to ga su nan ne ilimin balaga da ilimin usulul fiqh da ilimin maqasidush shar'iyya suke ba da dalibi ita balaga kamar ilmul maqasid ne cikin ilmul lugha shi ko ilmul maqasid da ilmu usulul fiqh kamar ilimi ne na shi ne ilmul maqasid a cikin shari'a shi yasa in baka san balaga ba za ka wahala in baka san usulul fiqh ba baka san al-maqasid ash-shar'iyya ba aka wahala saboda abu ne za a zama da shi a zahiri ba shi ake nufi ba kuma a ce ba haka da ake nufi ba ka je jayayya sai an zo wajen tattauna kuma dole ka yadda kaga an baka aiki to malaman balaga sun kace shi khabar yana iya zuwa li asbabin kathira tufhamu min as-siyaq amma ga dai daga ciki alistirham ana iya ba da labari don neman tausayi mutumin da ke son a tausaya masa sai shi sai shi labari an gane ko shi ne waɗansu suke kira istirham waɗansu kuma suke kira shi istiqaf kaga sun yi magana su sai to bi a kaga musu ina dalili ko ga nan bari sun nuna cewa to ina dalili ina hujja to ko dan qur'ani ne na sai waka ayat qur'ani an gane ko wato istirham shine neman a tausaya maka in an ka ce kana neman a tausaya maka kana neman a tausaya maka sha'iri yake ce ma wani sarki قد أتيت جرما شنيعا فإن قتلت فعدل أقرف فإن عفوت ففضل وإن قتلت فعدل yace kada a taitu jurman shani'an na zo da laifi mai girma yace fa in afauta in ka ya fi min fafadun ka min falala wa in katalta in kuka kashe ne tun da ba kashe ne kamata a yi fa'adun ka yi abinci ka ga da ce kad ataitu jurman shani'an na zo da laifi mai girma ha sarki ai ya san ya zo da laifi mai girma tun da har yi masa hukuncin kisa amma me yasa yanzu da wannan labari ne listirham saboda neman a tausaya masa mun ji wannan da kyau na biyu ifharu tahassur ana iya zuwa da bada labari don izharu tahassu a nuna bakin ciki mutum na bada labari amma bada labari yake abin ya riga ya wuce ba a mai doshi amma yana nuna bakin cikin abin da ya riga ya gabata yau za ka iske so da dama idan mutum yana ganin ka da kima ko yana ganin kai kana jin ciwon abin da ya faru da shi sai ce maka ai abu kaza ya faru da shi abu kaza ya faru da shi ɗan da ya nuna damo shi daga ciki abu na gaba ifharu ba nuna rauni nuna mi rauni zakariya ya ce rabbi inni wahana al'azmu minni Allah ya kasusuwa na sun yi rauni yanzu kana nufin zakariya bai san cewa Allah ya san kasusun shi rauni annabi Allah ne amma nan mine yasa saboda nuna raunin sa zuwa ga Allah subhanahu wataala wal fakhr ana bada labari don mu don alfahari an gane ko sha'ir na jahiliya yace wa nunkiru in shi'ina ala nasi qawluhu wala yunkiruna alqawla hina naqum wa nunkiru yace duk wanda ya faɗi magana ya muka da masa mu ce ƙarya ne abin fakar ya ce kuma wala yin kiru da kaula hina da kulu ba wanda ya sai musu magana yamma ka faɗa ko ƙarya ce sai ka da gaskiya ce an gane ko alhassu ala sa'i wal jiddi wani lokacin ana ba da labari saboda mi saboda a alhassu a kwaɗaitar da kai ala sa'i ka yi ƙoƙari wal jiddi shi yasa in kana karatun labarin kana karanta kissoshin magabata ko kana karanta kissoshin annabawa an gane ko ko sahabbai da salafus salih sai ka ji wannan abin ya zama to kamar mi kamar annura ce aka yi maka ta neman ilimi da farala sai ka ji wani ya tafi kilomita 200 ya ji ya samu hadisi guda yana ba Allah godiya mu ko gashi nan abin da sauki ka zo ka dauki darasi ga malami ya sa darasi a wurin masallaci arha amma sai ka ce a'a wata lalura gare ka kuna da wani abin nan ka za ka cikin sai ka lalace ka shekara goma mutanen nan da muke ganin sai sun hau raƙumi sai sun hau jaki sai sun yi tafiya sai su daure su yi karatu mu kuma ga komin kusa da mu musamman ɗaliban da za ka iska ɗauki nauyinsu a wasu jami'at na duniya ga littattafan ga manya-manyan malaman an ɗauki nauyinsu abincin ka ba amma ka zo wurin karatu sai ka kiya sai ka iske mutum ya yi takarruji a wata jami'a shekara goma amma babu karatu haka nan kasashen mu yanzu ga mu da manya-manyan malamai irin yanzu musibar da shedan ya samu mutane ga manya-manyan malamai a yi kokari a ji a ɗauki karatu gari su kafin su wuce su gina al'umma cikin kowane bangare amma ina shi malamin nan ya shekara talatin arba'in yana zuwa yawo wajen malamai ya nemo ilimi kai kuma yanzu ga shi ya zo ya zauna bai ce baka biya shi ba ka zo ɗai ka ɗauki karatun wai kai baka da lokaci to bari ka zauna baka da lokaci shi yasa in ana ba da kissoshin magabata ai ko annabi sallallahu alaihi wa sallam ya Allah ce wa kullun naqussu alayka min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak da haka jin yadda wadansu fatashabbahu bil kirami in lam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahu yan uwa ga dukkan alamu lokaci yayi mun halinsa nan za mu tsaya insha Allah ta'ala bayan hutu na minti goma za mu dawo mu dora a inda muka tsaya abinda muka faɗa da manto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته